أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وkulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya hada fuskokinmu a wannan a safiya ta asabar a yau muna goma sha uku ga watan rabi'ul awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi yau muna goma sha hudu sha hudu ga watan rabi'ul awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da a shida ga watan tara shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 37 a cikin karatun littafin kitabut tauhid na babban malami fadilatu sheik muhammad ibnu abdul wahabi allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masjidul imami malik ibn anas rahimahullah ta'ala da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun tsaya ƙarshen babi na 26 babu ma ja a fin nushirati wannan shine babin da muka karanta satin da ya wuce babin da yi bayani akan hukuncin warware sihiri idan an yi ma mutum sihiri yaya hukuncin a warware sihirin musamman warware sihirin da wani sihiri din irinsa an yi ma wani sihiri sai kuma a yi wani sihirin don a warware wancan sihirin mun ji satin da ya wuce malam ya yi mana bayani da kuma nasoshi da malam ya kawo karkashin wannan babi muna rukun Allah madaukakin sarki ya tsare mu za mu tashi kan babi na 27 insha Allah ta'ala malam yace babu ma jaa fi tatayyuri babu ma jaa fi tatayyuri wannan babin zai yi mana bayani akan ayoyin alqur'ani da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suka zo domin yin bayani akan camfi da hukuncin camfi idan ba manta ba a baya mun karanta wasu ayoyi da wasu hadisai da malam yake jajjefo su a cikin babuka mabambanta don su ɗan yi bayani akan camfi to kasantuwar cewa mafiya yawa waɗancan da muka karanta a baya munasaba ce take kawo mai yiwuwa hadisi guda ɗaya ne za a kawo amma ya kunshi abubuwa da yawa amma target ɗin ba magana akan canfi ba ne yana magana ne akan wani abu na daban wannan ya sa malam ya buɗe ma shi canfi babi na musamman domin a tattauna akan shi mu ji menene hukuncin canfi a musulunci menene a musulunci menene metece mahangar musulunci dangane da hukuncin canfi to lafazin a attabayyur ko attiyara abin da yake nufi shine attasha'um attasha'um bi masmu'in aw mar'iyin aw ma'lumin shine wato mutum ya camfa yayi shukumci akan wani abin da ya gani ko wani abin da ya ji ko wani abin da ya sani kamar misali mutum ya camfa abin da ya gani mutum ya fito da safi zai tafi kasuwa sai ya ga abu na farko da ya fara salamu alaikum da shi shi ne mai shi ne a bakin kare ko jaki ko yana fitowa kofar gida ko ya ga bakan maciji to shikenan sai ya ce a ransa ai wannan alama ce ta cewa wannan aikin da zai je yi ko kuma abin da zai tafi na kasuwa sai daukan maransa cewa alama ce ta cewa ba alkhairi bane shalli ne ba dan komai ba sai dan saboda abin da ya fara gamuwa da shi a lokacin da ya fito to wannan shine a attasha'un bi mar'iyin kenan ko kuma ya ji kukan jaki haniniyar jaki ko kuma kukan bakin kare ko kuma a ji kukan juji a sama sai a ce to yau ba tun da ka ji wannan kukan to ba alheri ko kuma wani zai mutu a gidan nan kaga wannan shi ma shi umci ta sha'un ne amma bi masmu'in abinda mutum ya ji kaga wannan ba daidai bane ko bi ma'alum mutum ne kawai a faɗa masa wani abu ya zama na ya san abin amma bai taɓa ganin abin ba bai taɓa jin abin ba misali kamar yadda za mu zo mu ji akwai canfa watan safar da jahiliya suke kaga safar ai ba ganin shi ake ba ba kuma jin shi ake ba amma an canfa shi cewa duk abin da aka yi a watan safar ko watan shawwal suna ganin cewa babu alheri a ciki ba alheri a ciki shi yasa aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya aure ni a watan safar ya kuma tare da ni a watan shawwal kace kuma na tabbatar ina daga cikin wato babu wata mata a duniya da dai sa'an miji irin yadda nayi sa'an miji eh kaga ai ko iyan wake kasha dole ka yadda cewa ba wadda ta auri miji mai sunan miji kamar wadda ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh ba wacce ta auri miji cikakken miji mai sunan miji kamar wacce aka ce yau subhanallah gashi za a daura mata aure tsakaninta da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga ai dacewa ta kai karshe dacewa ta kai karshe eh shi yasa halaka da tabewa da lalacewa su tabbata ga dukkanin wanda yake zagin Aisha radiyallahu ta'ala anha Allah wadaran mai zagin Aisha eh ba mai zagin aisha sai zindiki sai zindiki amma na aisha radiyallahu ta'ala anha tsakaninta da mumini mumini mai imani kan sai dai girmamawa da kuma fatan alkhairi Allah ka kare yadda a gare ta malam ya ce wa ƙaulillahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce ala inna ma ƙa'iruhum inda Allah walakin na aksarahum la ya alamun Allah ya ce ku saurara ku ji camfinsu na ga Allah amma da yawa yawansu ba su sani ba wannan ayar malam ya gutsuro ta ne daga wato aya siyakin ayoyi da suka zo a suratul a'rafi waɗanda suke bayani akan abin da ya wakana tsakanin annabi Musa alaihi salatu wassalam da kuma fir'auna da jama'an sala'anatullahi alaihim a Allah yana cewa walaqad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun Allah ya ce hakika mun kama mun jarabi fir'auna da jama'ansa bisinin da shekaru na fari an ki ayi ruwan sama Allah ya rike ruwa ba ruwa ba komai na alheri wa naqasun minas samarat da kuma tawayan kayan gona kaga aka samu fari kan ai maganan kayan gona kan dama ka san yana tawaye kenan yana baya amma Allah ya ce mun yi musu haka ne la'allahum yadhakkaru wai dan su wa'aztu si tuntuntuni su koma zuwa ga Allah amma Allah ya ce maimakon haka sai suka canfa annabi Musa da annabi Haruna da sauran mabiyansu sai Allah ya ce fa idza ja'atuhumul hasanatu idan abu mai kyau ya zo musu ƙalula na hazihi sai su ce dama wannan namu ne mun cancanta mun dace dama mu muka cancanta a samu wannan alheri amma wa in tusibuhum sayyi'atu idan mummunan abu ya same su abu mara daɗi ya same su yattayyaru bi Musa wa man ma'a sai su camfa su shiƙumta annabi Musa da wadda suke tare da shi idan abin alheri ya same su sai su ce dama wannan abin ya same mu ne saboda mu ne manya mu muka dace amma idan akasin haka ya same su to sai su ce ba wanda ya ja musu in ba annabi Musa ba da shi da jama'ansa da lokacin da ba kwana ba ku zo da sunan wa'azi ba wannan abun baya samun mu yanzu gashi kun jefa mu a cikin halaka Allah sai ya ce ala ku saurara ku ji inna ma ta'iruhum inda Allah wannan camfin abinda suka camfa din na ga Allah ma'ana shi kanshi mummunan abin da ya same su ai daga wajen Allah ne daga wajen Allah ne shi ne ce ala inna ma ta'iruhum inda Allah ibn Abbas ya ce ai ma qada alaihim wa qaddara lahum abinda Allah madaukakin sarki ya zaltar akan su ya kaddara musu ai wannan din daga wajen Allah ne mummunan abin da ya same su ma wanda suka canfa annabi Musa da jama'ansa din shi ma daga Allah ne amma walakin na aktharuhum la ya'lamun sai dai da yawa yawan su basu sani ba illa iyaka ka ce ka'ida ce ta ubangiji duk abin da ya samu mutum mai kyau to kyauta ce daga Allah duk wani abin da ya same ka mai kyau kyauta ne daga Allah amma duk wani abu mummuna da ya same ka mara daɗi to bayan kaddara daga ubangiji akwai kuma laifinka da zunubinka akwai laifinka saboda ka a Allah yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika ma asabaka min hasanatin Allah ya ce duk abin da ya same ka mai kyau famin Allah to daga wajen Allah ne kyauta ce daga Allah Allah ya baka ita amma wa ma asabaka min sayyi'atin abin duk da ya same ka mummuna marar dadi famin nafsika to daga kanka ne kai ka ja kanka kai ka ja kanka eh saboda haka duk abin da kaga ya same ka mai kyau Allah madaukakin sarki ya ce to wannan kyauta ce daga wajen Allah abin duk da ya same ka mara kyau kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce to wannan abun ya zo ne daga wajenka kai ne sila kai ne ka ja ma kanka wannan abun ya same ka saboda haka komai ya same ka mai kyautu kyauta ne daga Allah subhanahu ta'ala kamar yadda Allah yake faɗi game da kafirai a yace wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayi'atun yaqulu hadhihi min indika kul kullum min indillah fama li haula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha idan ka dauki siyakin ayoyin sai kaga kaman farkon ayoyin suna cin karo da juna subhanallah na idan ka ɗauki ayoyin na farko Allah yana cewa a aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada sai ce wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan abu mai kyau ya same su sai su ce wannan daga wajen Allah ne amma wa in tusibuhum sayyi'atun idan abu mara daɗi mara kyau ya same su ya ƙulu hadhihi min indika sai su ce wannan kuma daga wajenka ne kai ka ja mana sai Allah ya ce ƙul ka ce da su kullum min indillah dukkanin abubuwan da masu kyan da mara kyan duka daga wajen Allah suke famali ha'ula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha Allah ya ce me ke ga waɗannan mutanen me ke damun waɗannan mutanen ba sa fahimtar saƙon da ba sa fahimtar maganar Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka mai kyau daga wajen Allah ne kuma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika abin duk da ya same ka mummuna kuma daga kanka ne to kaga a farkon ayoyin da suka ce duk abin da Allah ya ce in abu mai kyau ya same su sai su ce Allah ne in abu mara kyau ya same su kuma sai su ce kai ne amma sai Allah ya ce ka ce duka daga wajen Allah ne anan kuma sai ce duk abu mai kyau in ya same ka daga gun Allah ne mummuna kuma daga gare ka to me yake nufi kenan ma'ana shine su abin da suke nufi idan abu mai kyau ya same su to Allah ne ya kaddara amma in abu mummuna ne ya same su to kai Muhammadu kai ka kaddara musu kai ka ja musu bala'i Allah ya ce to ka ce duka daga wajen Allah ne ma'ana da mai kyan da mara kyan duka kaddaran Allah ne shine a ƙarshen ayan sai ce to in mai kyau ne famin Allah ma'ana abu mai kyau ya same ka to kyauta ce daga Allah Allah ne ya ga dama ya baka amma mummunan abu baya samun ka sai sanadiyan zunubin ka jama'a muna fahimta ku shine ma'anan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir almuhim anan shine ba a canfa wani mutum ko wata al'umma a ce wai su ne suka ja mana bala'i zuwansu zuwansu ne ja mana bala'i na'am ana iya cewa laifin mazinata laifin barayi laifin makareta laifin maha'inta laifin kaza su shi ya jefa mu a cikin masifa na'am gaskiya ne amma ba a canfa su su su din ba ma'ana shine abinda zamu fahimta aikin ne sabon Allah shi yake ja zama silan mutane su fada a masifa amma ba su mutanen tsoron mutanen ba muna ganewa ko ba shi wannan zaka kalla ka ce shine ya ja bala'i ba a'a aikin da yake yi zunubin da yake yi shine silan bala'in amma ba shi zaka canfa ba kaman ba mu fahimta yawa aikin da yake yi din shine ya ja bala'in amma ba shi shi wani din ba mun gane ko saboda kaga kenan yanzu idan fir'auna da mutanensa za su yi adalci to bai kamata su ce annabi musa da jama'ansa su suka jefa su cikin bala'i don me ya jawo bala'in shine zunubinsu to shi kuma annabi musa da jama'ansa me suke kiran fir'auna zuwa gare shi ya bar shirka ya bar azabtar da bayan allah ya bar sabon allah ya dawo bautan allah da biyayya ma allah shi kuma yana ki ashe bai kamata ya canfa annabi musa da sunan cewa shi ya jefa su a cikin masifa ba ko da yake dama allah ya faɗa mana a suratul ghafir lokacin da annabi musa alaihi salam ya fazo yana ma fir'auna wa'azi sai fir'auna ya ce zaruri aqatul musa wal yad'u rabba ku bar ni in kashe musa ya kira ubangijin sai zai daukan masa fansa sai ce inni akhafu an yubaddila dinaku dalilin da yasa zan kashe shi saboda ina tsoron kar ya canza muku addinin ku na iyaye da kakanni aw an yuzhira fil ardi fasad ko kuma ya yada barna a bayan kasa daka a wajen fir'auna annabi Musa shine mabarnaci shi kuma fir'auna shine mai gyara daka zai kawo gyara yace da jama'an sama urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rashad eh ba komai nake nuna muku ba ce abinda kwakwalwa ta nuna mu kuma ina tabbatar muku ba wata hanya ta shirya in ba wacce nake nuna muku ba to kaga shi yasa wannan abin da yake zuciyarsa shi sa duk wani abu mummuna in ya same su to sai su canfa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya sa muna fahimta wa qaulihi da fadin Allah ta'ala da yake cewa qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun Allah madaukakin sarki yace qalu annabawa manzannin Allah suka ce ma jama'ansu ta'irukum ma'akum abinda kuka canfa din nan yana tare da ku eh a in zikirtum yanzu kawai daga mun muku wa'azi an ja kunnan ku an fadakar da ku shikenan sai ku canfa muku ce duk abun masifa da bala'i in ya samu kawai mu ne bal antum qaumun musrifun dama ku din mutane ne waɗanda kuke maballata wannan ayan Allah ya kawo ta a siyakin bayani akan wasu manzanni da Allah ta'ala ya aika su zuwa ga wata alƙarya ya aika manzanni guda biyu daga baya ya ƙara musu na uku Allah yake cewa wa durib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'ahal mursalin id ja'ahal mursalu ka buga musu misalin wata mutanen wata alƙarya a lokacin da manzanni suka zo musu Allah ya ce iz arsalna ilaihim ithnain lokacin da muka aika musu manzanni guda biyu da muka tura musu manzanni guda biyu fa kazzabuhuma sai suka karyata su Allah sai ce fa azzazna bi thalithin sai muka karfafi waɗannan manzannin da na uku Allah ya tura musu manzanni biyu suka karyata su Allah ya ce sai muka tura musu na uku fa qalu da suka je sai suka ce da su inna ilaikum mursalu mu manzannin Allah ne zuwa gare ku qalu sai mutanen garin suka ce in antum illa basharu mithluna suka ce kai ƙarya kuke yi ku ba komai bane face mutane irin wa ma anzalar rahmanu min shay Allah madaukakin sarki bai saukar da komai ba ba wani abin da Allah mai rahama ya saukar in antum illa takdhibun ku ba komai kuke ba face makadeta ne ku ƙarya kai kuke qalu sai manzannin suka ce rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun ubangijinmu ya sani cewa wallahi mu ɗan saƙonsa ne zuwa gare ku wa ma alaina illa albalagul mubin babu kuma abin da Allah ya daura mana face wato isar da sako a bayyane to suna gama musu bayani qalu inna taqayyarna bikum sai suka ce kai ku tsaya ku ji mun fa mun canfa ku fa tunda kuka zo ka ce kun fara wa'azin nan bala'i ya dinga sauka a wannan gari masifa ɗaya bayan ɗaya daga wannan sai wannan annoba iri da iri kala da kala daga wannan sai wannan inna taqayyarna bikum kuma bari ku ji la illam tantahu in har ba ku daina ba ba ku hanu ba lanarjumannakum wallahi zamu jefe ku wala yamassannakum minna azabun alim sannan kuma azaba mai radadi za ta shafe ku daga gare mu zamu muku azaba mai radadi qalu ta'irukum ma'akum sai suka ce musu abinda ku can fadin nan yana tare da ku ma'ana silan fadawan ku cikin masifa wannan bala'in yazo ya wuce wannan bala'in yazo ya wuce ya same ku ne sanadiyar muyagun ayyukanku da kuma saba wa masu wa'azi da kuka yi ta'irukum ma'akum bala'in da ya jawo muku abinda kuka canfa mu kuka canfa mu akai din nan yana tare da ku idan kuka kawar da wannan sababin kuka bi Allah kuka bi manzannin Allah kuka yi biyayya ma Allah da manzanninsa abin zai kawo a in zikirtu yanzu kawai daga mun muku wa'azi mun ja hankalinku shikenan sai zamanin mu ne muka ja muku bala'i kai bal antum qaumun musrifun dama ku din ma mutane ne wanda kuke mabarnata shi yasa Allah subhanahu wataala ya jefa ku a cikin bala'i saboda haka canfin kun nan ba daidai bane Allah ka samu dace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la adwa wala tiyara wala hamata wala safar an karɓo daga abu hurai da Allah shi kare da a gare shi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce la'adawa babu wata cuta da za ta tashi daga kan wani ta koma kan wani wala tsiyarata ba canfi a musulunci wala hamata babu juji maganin canfa kukan juji a musulunci wala safar babu canfa watan safar aka rajahu imam al-bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo mana abubuwa guda hudu wadda wasu daga cikin mutane tun a jahiliya kuma har zuwa yanzu sun yi imani da su sun yadda da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karyata cewa wannan abun baya yiwuwa kuma ba daidai bane kuma bai kamata musulmi ya yadda da shi ba abu na farko shine manzo Allah ya ce la adwa babu wata cuta da za ta tashi daga kan wani ta koma kan wani ai suna ne daga aka mushtaqun min al-i'da al-i'da shine mujawazatul illa min sahibiha ila ghairihi a ce ga wannan yana fama da wata cuta cutar ta tashi daga kansa ta koma kan wani manzo Allah ya ce ba zai yi ba muna ganewa ku annabi ya ce ba zai yi ba abinda ake nufi shine a cuta ba ta tashi daga kan wani a bisa raɗin kanta ta tashi daga kan wani ta koma kan wani shi ne ma'anar la'adwa babu wata cutar da za ta tashi daga kan wani ta koma kan wani illa iyaka akwai cutar da wani na iya shafanta a jikin wani amma da izinin Allah da izinin Allah wannan yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa firra min al-majzumi firaraka min al-asad manzo Allah yace in kaga kutudu to ka tsere masa irin gudun da zaka yi kaga zaki ka gudu irin gudun da zaka yi kaga zaki sannan manzo Allah ya karantar da mu idan kana nan Bauchi sai ka ji labarin ana annoba a Gombe ko a Jos ko a Kano to karka shiga garin karka shiga karka shiga sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya bar garin madina yayi tafiya ya zo dab zai shigo garin madina sai aka gaya masa ai ana annoba sai koma inda ya fito ya ka ce masa ah kana amirul mu'minin kuma kana tsammanin zaka iya guje ma kaddaran Allah ne sai ce ai na gudu ma wata kaddaran Allah ne zuwa wata kaddaran Allah ai Allah ne ya kaddara ayi annoba a cikin garin Madina to sai na gudun mu wannan kaddaran Allah ne kuma sai ya kaddara min in koma inda na fito in je in zauna lafiya to kaga kenan in ka ɗauki wannan nassin da waɗancan nassoshi sai ga kamar suna cin karo da juna wannan manzala ya ce ba wata cutar da za ta tashi daga kan wani ta koma kan wani a nan kuma ya ce in kaga kuturu ka gudu irin guduwan da za ka yi in kaga zaki sannan in ana annoba a wani gari kar ka shiga don me don gudun kar cutan da ke jikin wani ta shafe ka to ya za mu auna kenan wancan hadisin yana nuna mana na farko wannan la'aduwa yana nuna mana tawakkali ga Allah wancan kuma yana nuna mana al'akhudhu bil asbab riko da sabuban da za su tare ka daga dukkanin wata cuta shine in ka ga mai wannan cutar kar ka yi tarayya da shi kar ka yi tarayya da shi akwai cutan da tana iya wani na iya shafa ma wani amma da izinin Allah eh abinda turawa ke kiran shi da communicable disease kenan cutan da wani na iya shafa ma wani wane na iya shafa a jikin wani amma ba a bishara ɗin ita cutan da kanta ba sai da izinin wa sai da izinin Allah Allah ne in ya kaddara ya ga dama to sai cutan ta tashi daga jikin wane wane ya shafa mu wani eh amma sai da izinin Allah shine ma'anar la'adwa ba wata cutan da za ta tashi da kanta ta koma kan wani eh shi yasa zaka ga misali a gida ɗaya ana iya samun wane ya fara zazzabi mutum ɗaya fara zazzabi sai kaga kowa a gidan ya yi zazzabi in ban da wani mutum ɗaya ko biyu haka ne ko ba ka ba ko annoba ta shigo gari mutum ɗaya ya fara a gidan sai kowa ya kamu da shi sai ga Allah ya tsirtar da wani mutum ɗaya ko biyu su ba su yi ba me yasa waɗannan mutum ɗaya ko biyu ba su yi ba saboda me saboda Allah bai kaddara ma cutar ta shafe su ba eh wannan shine tawakkalin da ake so ga musulmi bari ba mu misali bana mantawa lokacin na makaranta a Zaria makarantar Sheikh Albani Allah ya mishi rahama Albani Science Academy ban manta ba lokacin muna je SS2 akwai lokacin da aka yi annoba na ciwon ido dama yi galibi akan ya hunturu go lokacin sanyi ciwon ido kusan rabin ɗaliban ko kusa da haka an kamu da ciwon ido kowa ka gan shi da bakin gilashi a ido to daidai lokacin mu kuma yi mana karatu a makaranta a ajin hadisi an karanta mana wannan la'adwa a boko kuma an karanta mana communicable disease eh to sai ya zamana su masu ciwon ido abinda suka dauka da yawa sun yi imani da communicable disease duk mafiya yawa wasu sun zo daga gidajen yan boko ne saboda haka sun dauki communicable disease cewa wane ne ya shafa ma wane wane ya shafa ma wane mu kuma daidai lokacin ba mu ma fahimci hadisin da kyau ba gani muke communicable disease din ma ƙarya ne eh wallahi amma saboda kyakkyawan niyya wallahi malam saboda kyakkyawan niyya nakan yi bayani ma yan aji nakan ɗauki glass ɗin wanda yake ciwon idan in sa a ido na ce musu wallahi Allah bai kaddare zai kama ni ba haka ba zai kama ni ba aka ce mun in ka haɗa ido da mai ciwon kai minti biyar kai ma za ka kamu eh na sa mai ciwon idan a gabana na kura masa ido sosai na tabbatar duk wanda muka yi makaranta da su sun ga wanda za su tana sai da masu ciwon ido idan ciwon idan ya musu zafi ya musu zafi wallahi kowa in kaga sai ka ji ya ce ba wanda nake fatan ciwon idan ne ya kama shi in ba Abdul Mannan ba kuma haka aka gama fes lafiya lau ba abin da ya same ni na yi imani da wannan cewa ba wani abu bane ba wai jarumta ta bace a'a saboda Allah ya yi mana bayani dukan mu cewa cutar bata shafi wani ba sai da izinin sa sai da izinin sa amma kaga mu daga baya sai mun ka ƙara fahimtar hadisin da fadi ba wai yana nufin wani baya iya shafa a jikin wani bane a'a yana nufin wani baya shafa a jikin wani sai da izinin Allah kuma abin da mu gane a hadisin shine in wannan ya fara ciwon ido sai wannan ya fara to ba na wannan bane ya tashi daga jikin wannan ya koma kan wannan a'a kowa ciwon sa daban shine la'adwa cutan ba ta tashi ka cokan daga jikin wannan ta koma kan wannan wannan shine la'adwa sannan wala tiyarata sannan babu tiyara a kafin nan akwai hadisi wadda a wasu malamai suke jingina zuwa ga abu huraira Allah shi kare da a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yuridu mumridun ala musih wadda aka jaraba da rashin lafiya baya daukar rashin lafiyan ya tura shi zuwa ga mai lafiya ba zai iya ba sai da izinin Allah subhanahu wata'ala daga manzo Allah ya ce la adwa sannan sai ce wala tiyarata sannan kuma babu tiyara babu canfi ba canfi a musulunci baya halatta ka canfa wani abu a musulunci ka ce wai in kaza ya faru to kaza zai faru in kaza ya faru to kaza zai faru wannan babu shi a musulunci shine ma'anan wala tiyara la adwa wala tiyara babu canfi addinin musulunci bai da canfi ba bai da canfi ba sannan sai ce wala hamata wala hama za mu ga wasu nuskokin ana sa wala hama ana yi mamimun ɗin shadda wannan kuskure ne wala hamata babu kukan juji a musulunci canfa shine imamul farra ya ce alhama ɓairun min tsiyarin laili wani irin tsuntsure wadda yake yawo da daddare yana yawo ibn al-arabi yace kanu yatasha'amuna biha idza waqa'at ala baiti ahadihim idan wannan tsuntsun ya fadi akan gidan wani na'at ilayya nafsi aw ahadan min ahli dari to abinda suke nufi shine wai ni mai gidan ko kuma wani daga cikin yan gidan za su mutu saboda kawai an ji kukan juji to ya kawo labari ne cewa fa yau akwai wani wanda zai mutu kuma wato kamar yadda muka wanta mun karanta hadisi a baya man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya da wani abu to sai a wakilta shi zuwa ga wannan abu shi yasa zaka ga in ka bincika a baya din yadda aka canfa abun to kuma haka yake faruwa saboda an riga an canfa an yadda cewa an yi imani cewa kai ka yi imani cewa idan aka ji kukan juji a saman gida to ko kai ko wani zai mutu to sai kuma hakan ya faru saboda an canfa shi amma in baka yadda da shi ba a zuciyarka ka karyata sai ka ga sunkuyen hakan ne yake mi yake faruwa sunkuyen hakan ne yake faruwa da haka manzo Allah ya ce wala safar sannan babu canfa watan safar shine dai safar din da muka sani a ce ba alheri a ciki haka ba za a gina shago ba a ciki ba za a yi aure ba a ciki ba za a fara kasuwanci duk wani abu na alheri to ba za a fara shi ba a watan safa zada muslimun malam yace imam muslim ya kara a ruwayansa yace wala nau'a wala hula sannan wala nau'a babu wato ainihin canfa tauraro a ce an gano tauraro iri kaza in ya bayyana alheri ne in ya bayyana sharri ne wannan babu shi a musulunci imani da tauraro kenan zamu zo mu ji a gaba malam zai mana bayani zai mana babi na musamman akan hukuncin aiki da tauraro masu duba da ta hanyar taurari sannan insha Allah ta'ala wala hula sannan babu fatalwa fatalwa a musulunci babu shi a ce wai ga mutum wai mutum ya mutu kuma a ce wai a ga fatalwansa wannan babu shi a musulunci ƙarya ne gizo ne kawai zai zai maka ko kuma abin da ka yi imani da shi kawai ka gan shi amma ƙarya ne ba fatalwa a musulunci walahu ma an anasin ƙala ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam imamul bukhari da muslim sun lauto daga anas dan malik allah shi kare da a gare shi ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la adwa wala tiyarata babu cuta da za ta tashi daga kan wani ta koma kan wani wala tiyara sannan kuma babu canfi manzo Allah ya ce wa yu'jibuni al-fa'lu sannan kyakkyawan fata tana burge ni kyakkyawan fata tana burge ni qalu sahabbai suka ce wa mal fa'lu me ake nufi da al-fa'lu qala sai ce al-kalimatu tayyiba kalma mai daɗi alkalimatu tayyiba kalma mai daɗi a to abubuwa guda biyu za mu fahimta anan akwai attasha'ul akwai attafa'ul at-tasha'um shine shu'umta abu yadda muka ji canfa abu ta hanyar banza hanya mara kyau al-tafa'ul kuma shine duk abin da ya faru to kai mishi kyakkyawan basara ka faɗi kalma mai daɗi muna fahimta ku idan wani abu mara daɗi ya faru ka fito za ka fita kasuwa kana fitowa sai ka gamu da bakin gari sai ka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ne ka wuce abinka shi ne alkalmatu tayyiba sai ka wuce abinka kana kwanta a gida sai ka ji kukan juji a sama sai ka yi hasbunallahu wa ni'mal wakil ka juya ka ci gaba da baccinka kalmatu tayyiba kenan eh amma kana fita sai ka gamu da bakin gare ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau ba alheri to kai ta sha'um kenan wanda kuma shirka ce wannan ba daidai bane wannan yana kore cikin tauhidinka domin ya nuna baka dogara ga Allah ba kenan ka dogara ga wani abu ne in ya faru to kaza zai faru ka jingina tawakkalinka ga wani abu ka alakanta zuciyarka ga wani abu kuma bayan Allah subhanahu wataala kaga wannan kuskure ne wannan ba daidai bane wa abi dawud bi sanadin sahihin an uqbah ibn amir qala dhukirat tiyaratu inda rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam abu dawud ya rawato daga da sanadi ingantacce daga uqbah ibn amir Allah shi kare da a gare shi yace an ambaci an ambaci canfi a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ce da shi ya manzan Allah a me zaka ce game da canfi faƙala sai ya ce ahsanu hal fa'lu mafi kyawunta abin da ya fita kyau mafi kyawu shine kyakkyawan fata kyakkyawan zato kalma mai kyau amma wala taruddu musliman wala ta ruddu musliman sannan canfi duk wani abu mara kyau ya faru to baya sa musulmi ya ja da baya akan wani abin da ya niyya kaga kenan ishara ce zuwa ga duk wanda ya fasa yin wani abu da ya niyyan yi saboda ya canfa wani abu to wannan ba musulmi bane shi dan shi musulmi faruwan wani abu baya sa ya fasa abin da ya faru ya fasa abin da ya niyya da sunan cewa ya canfa wannan abu shine yace wala taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu idan ɗayan ku yaga abin da baya so falyakul sai yace allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyi'ati illa anta la hawla wala quwwata illa bik manzo Allah yace duk wanda yaga wani abin da baya so yace allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyi'ati illa anta la ila la haula wala quwwata illa bik ya Allah babu wanda yake kawo kyawawan abubuwa in ba kai ba ba wanda ke tunkuɗe miyagun abubuwa in ba kai ba babu wani ƙarfi ko dabara in ba komawa zuwa gare ka ba duk wani abu mai kyau da ya faru to ya zo ne daga wajenka duk wani abu mara kyau da aka tunkuɗe kai ne ka tunkuɗe shi duk dabara duk wayo duk ƙarfi baya aiki sai dai a koma zuwa gare ka sai dai a koma zuwa gare ka ya koyan uwa musulmai ku sani cewa a wannan karatun da za ku ga muna ta yawan yi akan tauhidi babu abin da zai tseratar da mutum a duniyarsa da lahirarsa wallahi in ba tauhidi ba duk wanda ya yi da wani abu ya dogara ga wani abu yake ba shi tsoro koma bayan Allah ya yi shirka ya yi shirka tsoro a musulunci kashi biyu ne na farko akwai a tsoro wanda yake halal shine tsoro na ɗabi'a wanda shi wannan halal misali kaga bakin kare mai jajayen ido ya zaburo ka ka zabura ka tsorata ka gudu wannan tsoro ne na halal ya halatta tsoro ne na ɗabi'a kaga maciji ya fasa kai ka zabura eh yanzu inda wata kura za ta yi kukanta na kura ta shigo cikin masallacin nan ta yi kanmu eh mu falfala da gudu tsoro ne na halal eh kar ku dauka zan yi jarumtan tsayawa duk riga ku na riga ku fitan faɗa muku gaskiya eh tsoron tsoro ne na halal wani masharranci wanda ake tsoron sharrinsa yana iya cutar da kai ka tsoraci sharrinsa halal ne me yasa annabi Musa lokacin da Allah ya ce da shi da dan uwansa ku je ku mai fir'auna wa'azi shi kace rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha Allah muna tsoron kar fir'auna ya wuce iyaka akan mu eh a suratul shu'ara annabi Musa ya ce rabbi inni akhafu an yukadhibun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsil ila harun wa lahum alayya dhanbun fa akhafu an yaqtulun Allah yana tsoron kar su kashe ni saboda na musu ba daidai ba a baya kaga sai ya tsorata lokacin da ya jefa sanda sandan ta dawo macijiya farkon ganawansa da ubangiji bayan dawowansa daga madiyana yana ganin ta koma sanda falamma ra'aha tahtazzu ka annaha jannun walla mudbiran walam yu'aqib Allah ya ce lokacin da ya ganta ga ta maciji kumulcin maciji kato amma tana ɗeba da gudu yadda ka san ƙaramin macijiya Allah ya ce walla mudbiran ya juya ya ɗeba a guje wallam yu'aqib Allah ya ce kowai gema baya yi fit ya wuce Allah ya ce ya Musa aqbil wala takhaf ya kai Musa juyo karka ji tsoro innaka minal aminin kai kana cikin amintattu a suratul naml ya ce ya Musa la takhaf ya Musa karka ji tsoro inni la yakhafu ladayya al-mursalu so manzanni ba sa jin tsoro a wajena illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim sai dai wanda ya zalunci bayan yayi mara kyau ya biyo baya da mai kyau Allah ya ce to ni mai gafara ne mai kai zan yafe masa kaga wannan tsoro na dabi'a kenan amma khawfus sirri tsoro na sirri wanda shi kuma tsoro ne na shirka shine ka tsoraci cewa akwai wani wanda ke iya isar da wata cutarwa zuwa gare ka koma bayan Allah ka ji tsoron cewa wani yana iya yi maka abin da Allah bai yi maka ba shi ne irin canfi kenan da muke magana wani abu ya faru ka tsoraci cewa faruwan wannan abin zai jawo wata ƙaddaran da Allah bai ƙaddara ba don in ka yi imani da ƙaddaran Allah to ko me ya faru ba za ka tuno o ɗazu ma fa da na fita da nan fito daga gida na ga bakin maciji ko bakin ba za ka tuna da wannan ba saboda ka yi imani da Allah ka dogara ga Allah ka gamsu cewa ko menene ya same ka to ya same ka ne bisa kaddarawan ubangiji ɗan uwa muna fahimta ku saboda haka wannan tsoro ne na shirka tsoro ne na shirka daga karka idda zuciyarka ta alakanta da wani wanda ba Allah ba ko da wasa eh ko da wasa ka samu cikakken yaƙini da tawakkali ga ubangiji cikakken yaƙini da tawakkali ga Allah don duk bala'in da ka shiga a duniya to wani ya shiga bala'in da ya ninka naka so ɗari kuma Allah ya fi da shi Allah ya fi da shi ba girman bala'in ba ne ko sakwasakonsa a'a girman yaƙininka a zuciya ne shi ne gwargwadon yadda Allah zai mu'amalance ka halas in kana da yaƙini mai kyau game da Allah to Allah maɗaukakin sarki zai yi maka mu'amala irin ta masu yaƙini duk abin da zai faru da kai ka miƙa mu Allah al'amari ka yadda cewa wannan abin ya faru da kai ne bisa kaddarawan Allah babu wani wanda ya isa ya yi maka wani abin da Allah subhanahu wata'ala bi maka ba wanda ya isa eh kai imani da Allah ka gamsu da Allah ka yadda da Allah shi yasa ake son musulmi wato kullun kullun ya zama na cikin addu'a da roƙon Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ko da a ce biran ɗayan ku ne ya faɗi faɗi biron ka yi to ka roƙi Allah kan faɗin wannan biron da yi hancin takalmin ka in ya yanke to ka roƙi Allah ka ce Allah ka tsare ni kar hancin takalmin ya sake yankewa ko me ya faru to ka jingina ma Allah ka mika ma Allah subhanahu wataala kai ka canfa wani abu eh an yi hatsari a mota ka ce dama ai sai da na gaya muku direban nan bai kware ba bai iya ba eh ka san akwai wanda shi duk wani abu in ya faru to shi ba ruwansa da Allah ba ruwan shi da Allah eh wani zai zo yana baka labari ya ce ai saura kaɗan mai hatsari ga wani ya shigo ta nan ga wani ya shigo ta nan da ba direban nan ƙwararre ba ne da yanzu wani labari ake yi shi ne ya bi can ya bi can mana wai shi a wajensa kulkulɗawan direba da iya tuki shi ya tsayartar da su ba Allah ba da ka ya ma manta da Allah gaba ɗaya ya manta da Allah in wani abu ya faru kuma zai ce ni dama ina isa tasha da na ga direban nan wallahi ban yarda da shi ba ka ita da Allah ka dogara ga Allah shi kan shi direban ba wajen Allah yake nema ba ai roƙon Allah yake yi ai shi kan shi direban ai kana neman asalin mai tawakkali to ka samu direba mai hawa kan hanya ya kamata ce ya fi kowa ganin aya ai akwai akwai wani lokaci zan yi tafiya na je tasha akwai wani yana cikin mota yana kusa da window so yana so zai yi waya irin almajirai masu bara din nan in ya zo zai fara waya sai shi wannan almajirin sai zo da matafiya Allah ya kiyaye yana neman na sadaka sai ya yi tsaki ya kalle shi sai ya yi shiru ya ci gaba da waya sai ya saki yana cewa matafiya Allah ya kiyaye kawai ya fusa ce kai ba dai kiyaye din ba wallahi ya ce kai ba dai kiyaye din ba malam direban nan wani mai tawakkali ya kalli mutumin da ya ce wasu ya ce masa wallahi wallahi sai ka sauka a motar ne ya ce masa wallahi sai ka sauka kai da Allah ba zai kiyaye ka bakan ai mun kuma muna fata Allah ya kiyaye mu ne sauka sauka eh ba shi ba wai da niyya ma ya fada ba kawai shi wannan ya dame shi ne to sai ya fusata kawai sai ce to Allah ma ba zai kiyaye ba ai kaga yayi yayi kalan da yan yan Allah ba shikenan ko eh dan uwan mu ba fulatani ya shiga bala'i ya nema taimakon Allah yayi addu'a yayi addu'a ta ki budewa da yaga ya fita fe sai ce Allah ba bashi eh ya ba fasa roƙon ma gaba daya ya ba sa roƙon Allah din eh Allah ka samu dace Allah ka samu okay akwai wa ba gibi na ko Allah ka samu dace Allah ka samu wanye lafiya za mu tsaya nan duk da ba mu ƙara shi babin ba Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu zo mu ƙara shi babin ƙara shi abin da ya rike mana insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya mana albarka sanya mana albarka da alkhairi a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya sare mana imanin mu abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh